أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن إن الله تواب حكيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke walkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yamuna juma'a 23 ga wata na rabi lawal hijira shekara 1443 wanda ya dace da 29 ga watan goma shekara 2021 a darasinmu da ya gabata muna cikin bayani na aisha radiyallahu anha game da kasafi da aka kulla mata kuma mun ɗauko dogon majisi da imamu bukhari ya ruwaito tun farkon al'amarin yadda ya fara an mun zo daidai ƙarshen al'amarin ko warware wani al'amarin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen Aisha a karin farko ya ja hankalinta ga abin da ya ji ana faɗi a gari da cewa ya aisha wannan abin da kika ake faɗi na cewa an habawa idan bawa ya laifi ya tuba ga Allah Allah na amsa tubar shi da tuba ga Allah wani dai bayanin da ya mata in kuma har biki ba Allah zai kubutar da ke ta ce da ta ji ma wannan bayanin cewa Allah zai kubutar da ita ta ce daga nan hawayenta ya yanke bakin cikinta ya sarka ta san Allah zai kubutar da ita game da abin da ba ta yi ba ta ce amma ita ba ta tsammanin kamar ita za a yi wahayi na musamman na surar ayar ƙwararri da ita ba ta tsammanin kasan da amma Allah zai ba manzan shi labari ta ce ana nan kuwa bai gusa ba daga inda yake sai gashi alama wahayi an fara mai wahayi bayan kenan wannan wahayi da ya zo ne bayan ya warware ta ce kalmar farko da ya yi ya ce abu shirya aisha amma allahu azza wa jal faqad barraki ya ce ina miki albushul aisha amma allah mai girma da buwaya ya kubutar da ke ya ɗauko kubutarki ke kubutatta ce game da abin da aka miki zargi jin haka tun da uwarta tana nan sai ta ce ƙalata ne ummi ummi ilai sai babata ta ce min tashi ki jaudar shi wata na godiya na abin da yau kana ta ce wallahi la aqumu ilai wa la ahmud illa Allah azza huwa allazi anzala bara'ati kalmata uwar ta ce ta je ta ce kai ta ce wallahi ba na zuwa wajen shi haka ta ce eh ta ce labar na zuwa ta ce ba na zuwa ko ba na godiya Allah kaɗai zan gode ma ta ce Allah kaɗai zan ma godiya don shi ne ya sabkar da kubuta ta abin ya mata ciwo ganin an tuwame ta kuma shi ma abin ya dame shi gina ya kamar abin zai yi wa wani shi ya ɓace ranka don shi ma ai abin ya bice ba a yi ba ko shi ma hayyata mai kini ko mai kiwa haka na matsala ce shi za a bai mata ciwo da yawa ta ce gaskiyar magana ta ce ba zan je ba dai kun ba na godiya ga kowa ya ga Allah Allah shi kaɗai ya ban kubuta ya sauko da kubuta mata ke da na kake na yi yawa haka aka yi kenan akan wannan ne kenan an wa wannan darasi da ya gabata iya karantar da mu darsa da dama cikin rayuwa cewa ku diba annabi sallallahu alaihi matsayin shi a annabawa ma da matsayin shi wannan fitina ta shahe shi ta fitini sauran sahabbai manya manya ta fitini matar shi cikin fitina shi cikin damuwa tsawon wata guda babu wahayi ya yanki ba aske bai zo daga Allah ba don wannan yana karasa da kaga mai hankali cewa ashe lalle tabbas da ya ce wula alamun gai ba san gaiba ba haka yi san gaiba ba yan wannan darasi ne ga mai hankali sun cewa ma annabawa ba san gaiba sai masanin gaibin ya sanar da su yan wakan wannan kudin na bayani a lokacin da kake tattaunawa da ɗan bida'a wani bai fahimci ba sunna ka san da kake tattaunawa kana tattauna da wani wanda aka yi wasa da ƙwallo shi bai tunani na shi dole bai fahimci sunna ba bai da tunani da allah ba shi na shi ƙwallo shi ta ma da bincike ƙwallo shi ƙwallo jagoran shi ce kurin a kanan da yake bai aiki da hankali da allah in ba shi ɗan wayo shi za ka haɗa da gima na san kai annabi san kai ba a wajen musulmi a wani babu wani dukan shi nassun ƙura'ani ne ba wani hadisi suka tura shi ma ala ce ƙul la ya alam man fi samawati wal arda ghaiba illa Allah Allah ba annabi umarni ga yau sama ko ƙasa gaba ɗaya na mala'iku da kowa da kowa babu wanda ya san gaibi sai Allah wannan Allah ke ba a zama gaya musu sai wani rike cewa walakun sa'adu na gaibi da fatar mana khairu ma musu nasu inda ana san gaibi da me kame na shari a takaice dai ayoyin na karar rahimi da haka abin da ya kamata ɗan uwa mu sani lamarin gaibi Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da annabawa gaibu alama ce cewa suna da alaƙa da Allah masanin gaibu gaba ɗaya shi ne hikimar sanar da annabawa gaibu don kusan wannan abun kenan ya yi ƙarfin mutum sai alimin gaibu kaɗai sun gashe ba ku labari shi ne dama sanar da annaba gaibu kina nan sallallahu alaihi iya ba da labarin gaibu tabbas da yawa yadda ta kawowa amma Allah masanin gaibu shi ya gaya mai wannan gaibu kenan ya gan ba gaibu a wajen shi a wajen ba gaibu ne ba masanin gaibu ya gaya mai shi na alamar masanin gaibin ya gaya mai sai ba ku labari don kusan cewa yana da alaka da alimin gaibin kai don haka misali a nan sanar salama mada bayan na ruwa cikin musulun ya tsaya tun sallar asuba a kan mimbari ba sallar asuba yake magana da sabbai iya ba su labarin abin da kada abin da ta tashi kiyama abu kaza a wuri da sunayen mutane da sunan wurin da abin da za a yi sun sallar asuba bai saukar kan mimbari a zuwa ta yi bayan azuhar ta yi ya sabu ko ya asar ya koma kan mimbari kurin iya ban labari za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza da sunan wuri da sunan mutanen shi ne zama cikin alamun a hafazuna wanda yi mulki abin da yawa kamar wanda yi harda ce wani abin kamar ce ya abin yawon zai wakana su wani abin sun zama labari zai wakana har da suna da wuri da kuri amma mai ana duk wani alama ce ta annabta cewa daga allah sakon daga allah yake haka ne kullum aka tattauna an ba yan wamsa dan bid'a ba wasa ba da hankali yanzu wani dan bid'a ne zai ce ma ahli sunna bai san annabi ka sa kan hankali wanda kace da kace ahli sunna kowa shin me ahli sunna bid'a ahli sunna wanda ya dogara ya wadatu da abinda Allah ya ce manzon Allah ya ce ko ya aikata ya ishe shi shi kadai zai bi shi kuma nan bida bayan wannan ya da wani malamin shi shi ma yana iya tsara ba addini a yi yake kare na malamin shi sai an yi kuma kana kare na manzan Allah sai an yi wa amma wai ce wa kai ne baka sa annabi kasa akwai akwai ba kulluwa ba hankali ba ba hankali wallahi bai wani hankali ya wannan kuma bai wani hankali mutum da yace sunna ta ishe shi ta wadace shi kai kana hada sai an kare na wani wani ya kago ka imani bid'a ce hasana da ka ji bid'a an kare da ka an ce bid'a hasana ta kare annabi da ba da ka an ce bid'a hasana ta kowa ya riga hashim hudin bid'a ce daga baya kai amma suka ce tana da kyau ko shi wannan shi wannan annabi ce ba mai kyau annabi ya ce ba mai kyau kai ka ce akwai mai kyau malamin ka ce akwai mai kyau imam malik ya ce duk ma wanda ce akwai bid'a hasana ya ce annabi ya haɗa shi Allah an kai maliki ne haka ba nake ce duk wanda ya ce akwai bid'a mai kyau ya tumo zan aka imam shafi da cikin kabi islam ta wannan wannan har yan wata ga abun da yake kuran Allah shaida mu da kuran Allah mutum ma Allah godiya lokacin da ka fahimci Qur'ani da Sunna ka bar gargajiya ka arike kuran Allah ce annabi ya ce wallahi kama Allah godiya wallahi kama Allah godiya Allah shaida mu wannan shine abinda yake kenan yanzu wannan ayoyi za mu ji kuma abin da yake cikin ayoyi da suka sabka bayan wata fitina ta wata guda a madina sai yanzu ga ayoyi sun sabka masu kubutar da aisha rajiyar la'ana ne allah ce nan da zawo fi fiti su wata mai kuma innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم نعم إن الذين جاءوا بالإفك أسوة منكم ذل يتبتر مسو cewa wa'innan wanda suka zo da wannan kiran ƙarya ga aisha radiyallahu anha usbatun min wasu jama'a ne a cikin musulmi jama'a ne a cikin daga cikin su suka yada wannan jita-jita kan wannan baiwar Allah aisha radiyallahu anha abu ya da yawa kana rahama Allah ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum kan ku yi tsammanin wannan abin da ya wakana sharri ne gare ku suwa ana ne ahlul bait abubakar ko musulmi gaba daya magana mai kashi cewa su a wanda abu abin shawa aisha radiyallahu anha da mutuncinta yan gidan su suka kowa damuwa da abin da ya wakana to kaku yi tsawon abin shirri ne gare ku bal maimakon shari ma huwa khairu lakum alkhairi ne gare ku saboda yan uwa anan kayan sabkar wannan ayoyi aya wajen goma ta sauko wajen goma ta saukan Aisha kan fitar da ita kan wannan kissa anan in ba dan ba cewa dalilin wannan abin da aka masha da aisha ba ta da garanti ba ta da kubuta daga Allah kai su ba magana amma a yanzu ta samu kubuta garanti daga Allah da ce a yanzu bayan saukar wannan ayoyi a da laihi ne na yadda jita-jita bakin da a maka haddi na kasafi amma bayan saukar wannan ayoyin duk da mata kasafi ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala ya kafirta wani yan wasu ke kara ka kafirta da rawa ta cikin ilimin ke shiga wanda yau da ana ji kamar ko suna karyatawa don taƙiya yau bidiyo kana kallon mutum kana ji shi yana aisha bariya karu karuwa kuna ji suna aibin ka'idon abin da kiraye ta karuwa subhanallah bayan kasa kwan ayoyi don haɗarinsu to bayan ta kwan aya yanzu ka hurce da laifi ne amma yanzu ka hurce dole tume ta da wani abu ya ce la ta hasabu sharon lakum sharon lakum kakwai tsammanin wannan abin da kan sharon lakum shari a bari kuwa sharon lakum alkhairi ne magare ku dan ya bata kariya an sauka da hukunci da yawa kashin wannan al'amarin an taka gaskiya da kariya li kulli mar'in minhu maqsara bil ism su kuma wannan mutane wanda suka yada wannan jita-jita kowa walgwadan laihin shi walgwadan girman laihin shi walgwadan yada jita-jita da inda kan take laihi hawa-hawa ne kategori-kategori laihi kowa da irin da shi daidai yadda ka yada haka daidai girman laifinka haka kuma fitina ta shigo kuma cikin musulmi kuma ta yi ta yawo ta halaka da daiwa ciki ya ce wallazi ta wallaci barahu min ka rasa abin kenan laifin hawa hawa ne ta daidai kowa gwargwadon laifin ci da yada jita-jita amma Allah ce wanda ya jibinci babban babban laifin wani kirkira abin abubuwan salu abubuwan salu shugaban wani haukai madina sannan ne ne shi ne marasin munafiki na madina shi ne shugaban wani haukai shi ne da mai kirkira abin kuma shiga gaba wajen yaɗa shi hal shubaha ta shiga kunnan wasu aka samu su shakka ya ce mutane sun ka shiga da uku a wancan zamani wasu sun yarda kurin abin zai wakana ana iya yi wannan abin kamar shi da ji amurka wasu wasu wasu kuma suna shakka an yaku abin nan zai yi wasu suka ce kurin baiwa baiwa kwaras na da ko umar ayub mata abu abin asari ta ce ma abu ayub ko baka jin abin da ake hudi a gari a kan aisha ya ce eh na ji ke ki iya yin wannan abin da aka ce aisha ta yi ce na zuba an da ya ce to wallahi aisha ta yi in hajjiye biki ne ba wa aisha ta yi ta yi kun ne kashe wutar daga namakon haka mutane suka rabu a cikin wani hali ya ce kenan wanda wallazi ta walla kibarau minu lahu azabun azim Allah ce wanda ya kunshi babban al'amarin na jijiritan Allah ce yana da azaba mai girma don shi tabbas iya cikin mana hukai azaba Allah ya wannan ya wakana wasu cikin labarai an ce a musu mahajji na kasafi wasu ciki Allah da kuma gudewa wani cikin tarihi ne Allah ne ya tabbatar da azaba mai girma ga wanda ya jibinci babban al'amarin na yada jita jita da Aisha radiyallahu anha ya Allah ce gaba
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إفك مبين لولا إذا سمعتم زند المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا nan kamar ladabi na lake sanya masu imani ga yadda ya dace ku yi me hana ko da lokacin da kuka sai mutum da kuka ji wannan zargi wannan kage da aka masha me hana masu imani maza da mata su yi zaton alkhairi da kansu kai a kanka in har kai wannan abun matsayin mai imani ba za ka yi ba kuma ya za a ita ta yi ko shi suka fa wani ya yi in har kai ka saba ka yi ba wa qalu hadha ifkun mubin da suka ce ai abun nan yana kenan ni ba na yi ba kenan su tayi akan da su ba su yi ba haka ita ma ba ta yi ba yace kuma da su ce wannan dama gurin kiran kariya ce a hili karara ifkin saboda me yasa laula ja'u عليه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون wannan zargi da suka yi da aisha radiyallahu anha da ce laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada tun an karantar ma musulunci ba aisha ma ko haka gama garin mutane ta tuhuma da wani ya yi zina lazim a shar'ance a shara ta Allah sai ka zo mana da shiru guda hudu wanda suka tabbatar da wannan ya yi kuma kowa ya gani ya tabbatar da ya gasa turmi da taɓari a cewa wani shi ne kare mutunci da Allah yawan masu imani kare mutuncin mutane ka shiga mutuncin mutane kurin a yada jini kurin kaɗan a wa mutum da jikin a ɓata mutunci har abada ba a yarda saboda girman mutuncin yan uwa a musulunci a ranar ya magana cewa mamma ta zuwa yarji fahu fahu shi ne duk wanda ya mutu wajen kare mutuncin shi shahada ne mutunci abu ne mai girma a nan sallar salam ya ce mai girman laifin riba mutuncin mu imani abu ne mai girma da mutunci za ka aka kawo nan kariya aka kawo abin da zai kare ta mutunci mai imani sai ka kawo shi duk ya ce tun da kuwa ce fi ita da miyatu bi shuhada tun da kuwa ba su zomar shaidu da ake nema kurin tuhuma ce suka yi fa'ula'ika inda lafin mulka zibun waɗannan a wajen allah su ne ainihin makarita ƙarya kawai suke kira bayan makarya har allah can babin wani ya musu hukumci saboda ladabi ya an bulala su bulala tamanin ko sunan ne duk wanda ya tuhuma sa cutu ya cutu duk mutum nawa ne ya an kamo su an bula da musu bula da tamanin bayan da yi wancan na sa abin ƙarya ce mai girman gaske saboda kare mutuncin al'umma na Allah ce gaba
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة إن با دنبا فضل الله درهما تألا أغريكم duniya da lahira da ke mana da da yaji kanku ku masu imani a jimilce wannan abu abin da ya wakana cikin ku masu imani cikin musulmi an ba da wannan fata za ta rama Allah gare ku duniya laira lamma sakun fi ma afattum fihi azabun azim da laihin da kuka yi inda za a diba girman laihin ku kun cancanci a azabtar da ku kuma azaba mai girma Allah ta kudu wani bala'i na kasarar al'ummomi ko wuta ko ƙasa ko wani tsawa dai ta kawo ta halakar da ku gaba daya to abin da ya hana haka jin kan Allah da rahamar Allah da rai wannan shi kaɗai yana ya rike ya hada Allah muku azaba amma laihin girman laihin ya kai a yi azaba ga wannan jama'a saboda abin girman abin gidan manzon Allah Aisha matsayin mata shi a mata wani tuhuma abin ya yi girman gaske Allah ya ce istalaq تلقونه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كذا يأتي لمسكم فيما أفدتم فيه laihinku abinda ku ma a fatin fi mana abinda kuka shiga kuna kuka kutsa kuka daman gano a ciki istala qawnahu bi asadikum lokacin da kuke yawo da wannan tsegumi ku yi nan ya ba kaji kaji kaji akai wannan dauka kaji kaji abu da aisha dai ko haka suke ake cire ciccire maganar suna ciccire maganar ana gulma da ita a cikin gari haka aka abin haika gama gari tun daga shi shugaban ta iya kirkira maganar shi ke na karam shi ma wannan ya kashi kwaɗin eh shi ma wannan ya wannan haka abin nan da nan abin ya gama gari ya ci irtala ƙaunahu bi alsinatukum lokacin da kuke ɗaukan wannan kalma wannan ƙazafi da harshen kuna yawo da shi wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm kuna waɗi da bakan kuna da bakinku kuna da ƙarya abin da ba ku da masaniya kan abin wannan an yi ko ba a yi ba amma ka yada abin kamar da gaske wata sabu na wayyana kuna ɗokan kuna da sa'in wani abu ne mai sauƙi kamar da gaba kamar wani abu ne tattaunawa kuna ce ma abu ne mai sauƙi irin a yi hira kuna an shakata ku ɗauki abin mana ba su ɗauki ba abin da mahimmanci sai ka ba ba da abu ce ba kudin da yi mana shi ne shi take da cikin shi take da shi na ji mana hori na ta kai ta kaza ka ta kaza kai ta kaza abin ta ba ni kai an ce kaza yana ne kaza zan ce hori shi ma ni ma ta kaza kaman kai ne an ce ne amma ka ce wa ka huce kuma shi ma ya dauka ya jefa haka abin ya rika yawo Allah ya ce wa tahsabunan wahina kuna tsammanin wannan abu ne mai sauki a wajenku amma wahuwa inda Allah azim a wajen Allah abu ne mai girman gaske tuhumar wannan bayan Allah abu ne mai girman gaske Allah ce gaba ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم نعم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ga abin da ya dace ku duk an ce Allah yana lardar da mu da masu imani Allah yana lardar da ku cewa ga abin da ya dace da da kuka ji irin wannan magana da kultum sai ku ce ma ya kunu lana an na takallama bi hada gaskiya bai dacewa mu jikir wani maganganu magana matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Aisha muka ya kuma wannan jita kurin kurin jita jita mun jira ta da kawai da kanku ku kawo wannan magana kanku ku ga bai dace ba ku ga irin wannan maganganu ga wannan bayan Allah da gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam subhanak ce tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya kaka Allah ya gama manzon shi da karo da mutum da banza babu amma abu ya an Allah ya kalim nake da bazan manzon Allah Allah ba zai taba shi ba da mutum da banza ne Ibn Abbas ke cewa hatta kisa da ake kawowa ta Annabi Nuhu alaihi salam ta da yace da aka wanda ake wani dan kai ba dan ka bane ba kaza kaza ne abin da zai masu cewa tafsirai ayi ana ne wai wai dan ne ba dan shi ba ibn abbas ya ce tun da ake a tarihin duniya ba matar annabin allah ɗaya ta tsoro zama babu kan makare allah kare mata annabawa ya kare darajar annabawa da wannan al'amari kenan da su ce su bahana ƙarfi ya tabbata ga allah haza buhutanun azim da kansu ce wannan kiran ƙarya ne an wakace buta abin da ƙari da ta wuce za ta zama ka rikici abin ya wuce hankali kiran ƙarya ce kuma a fili karara abin ya kai ya yi muni kwarai Allah ce ya izu kuma ya izukumullahu an ta'udu limitlihi abadan in kuntum mu'minin
Allah ce ya izukumullahu an ta'udu limitlihi abada wannan abin a wani abin da ya zo bayan duk an yi abin da ake an yada jita-jitan komi ya kare nan nan karshen al'amarin ne allah ya bude yanzu al'amarin ya kawo warwara na toke duk shuba da aka zamna tsawon wata guda da aka yi abin da yanzu ya zo karshe kuma ga musu ga abin da ya dace ku yi ba haka ya kamata ku yi na yada jita-jita ƙarya a cikin gari ga irin wannan gida allah yana muku wa'azi kwarai ya muku galgadin an ta udu da misilihi abada mana alaka udu kan ku ƙara komawa irin shiga ya da jita-jita irin wani dan wannan wani abu ne wanda ya zo fitina ta waka cikin al'umma to zidan ka shine ga masu imani kuma wa koda wancan ya huce wancan gida a kullum kal musulmi ya shiga ya da jitan shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyakum wa qila wa qala na maka shaida qila wa qala qila wa qala shi ta jita jita qila wa qala shi ne wace ya ce ta ce ya ce ta ce ba a ƙila wa ƙar kurma na kaci an su kurin jita-jita shi ne ƙila wa ƙar na ta wata abokan Allah shiga mutu gobe wannan an tafi a kai wannan hadisun cikin sayar bukari ƙila wa ƙar me ƙila wa ƙar ta ce ya ce ya ce ta kai sai ta duk ba wasa buka wasa a wasa kuma ita kalma a wasa ya wani ce jita-jita ciki ta ƙari jita-jita ba abinda baka tabbas kan shi an ce ne an ce ne ba kai ba gani ba ba kai akai ba shi ne maka ce mata suka ce masu hikima gano labari na gaskiya da na karya ya mutu ya ce an yi kaza ya kai mai tambaya mata wa kai su ayin wannan abu ko bi baka ba to kullum akwai matsala ma an ce mata kai su kan ya ka ce an ce kaza kaza aka yi tambaye shi ya aka yi in saka ce wani ya bigi wani ya aka yi bigi shi a ni na gashi a kwanci ka ka kuma tsala har zan tuka ce a kutuwa to yau shi aka abu a namun cewa ne a gani akwai matsala to ka ce ya buge cikin mutane to a wani wuri ne mai kasa baka labari to dinnan labarin iya da matsala in labarin mutu ba ya bada labari da ya gaya maka ba mata wa kai wa ayin kun labarin ya zama gurgu bai matsayi labarin ba ta baskan shi da gaya maka ba ya aka yi a ina aka yaushe aka yi duba aka tsaya to labarin zai zan gugu labarin to mafi yawanci ta ita ta ƙarƙashin wani abu ta ce maka ita wa ya gaya maka ko a ina ta bai gaya maka a shi ma jan wani gurin na ji a wani mana yanci kuma haka za ka yaɗa shi ta cikin al'umma kenan cewa Allah ya ce ya izukumullahu an ta'udu li mithlihi abada Allah ya muku galgadi ya muku wa'azi kar ƙara komawa irin wannan shigar lamarin hal abada amma in kuntum mu'minin in har da kuna da imani ka ku sake komawa cikin wani yadda da ويبين الله لكم ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ويبين الله لكم الآيات Allah iya muku bayanin ayoyin shi daki daki ga yadda ya kamata ga duk abin Allah ne zan bayyana mana abun ga abin da ya kamata ga abin da bai kamata ba hatta ga abin da kamata ku yi kuma wallawa alimun hakim shi mai wannan sarkar da wannan ayoyi masani ne ina cikakken masani akan komi kuma hakim iya komi akan tsari akan hikima Allah ci gaba
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون
na ita ladabi na uku da Allah mana bayan ladabin mukun istajita mai kyakkyawan zato kuma kan mai yarda mai yarda da shi mu ɓata shi tun daga nan maka tuli abin kuma yanzu Allah ka ce innal ladina yuhibbuna an tashara fil ladina amanu su kuma duk wanda yake son ya da alfasha cikin masu imani kake son ya da wata shi ta jawar mugun abu ka yada ka bata al'umma ka bata jama'a haka kur ba dalili to shi ma ga sakamakon shi kaka ce a wancan ya huce ne wancan Aisha ce aka wa kaza kaza a har a yanzu duk har a yanzu mai son yada mugun abu cikin masu imani cikin mutane ka yada ka bata al'umma ka bata jama'a to alƙawarin Allah lahum azabun alim fi dunya wal akhirah don da haka ne halin shi kuma shi da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa munafiki dan wuta ne kurin ko annabi bi shiga aljanna annamam la la la la la annamam duk annabi bi shiga aljanna shi na annamam me ya da ƙarya gulma an ce da kwalmoto ya je nan ya daga ya je kun babu kurin a tabbata wanda musulunci har yarda ya yi a yi ƙarya don a gyara al'umma shi kuma ya ƙarya zai bada da yana bakan jama'a ya ce kenan wa'inda innan da zina yuhibbuna an da shar fashi fil da zina amanu wanda suke son ya da alfasha cikin masu imani da kuma azabun alimun fi duniya wa akhirah suna da tabbacin azaba mai tsanani duniya da akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ne masanin hakika kun kusan koyi ba Allah ya zama kana mai ku hankali ci gaba ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم أن بعد أن فضل الله da yake muku da jirkan Allah gare ku da wani abu ya wakana tabbas an doki abin ma'ana gaba jumla ta zanna cewa kenan dan ba da hakan ba da wani abu al'amari mai girma da ya wakana ma'ana tana ku bayyana baka bayyana azaba la masakun an bayyana ba la masakun azab azim an ba da mu wannan kenan na wannan Allah iya jin dan kwarai iya tausaya mana shi ya kawo wannan kuskure da aka yi Allah ya kama na al'umma ba da ya kama da lahin ya kai lahin ma kai lahin kai lahin rama Allah ga wannan al'umma sai ka tuba rama Allah kan wajikan Allah gaba yin shi gaba ɗaya ma a jumlace yau Allah ya haramta zina shan giya ƙarya wani sana'a shi kenan da ƙarya yake ci wani sana'a shi kenan zina take cin abinci wani wani giya ce dare da rana amma shi Allah mahalicin kowa da kowa kuma rama ne inda wani ne ka gama yawo ka gama yawo shi kenan sai kama bai so maka imanin don ka aje ka samun hama yau wani allah kaɗan wani allah ne kaɗai mana ya ka jibir yake cewa yake cewa a nan sana ya tabbata ya ce harsu layi inda ka gani lokacin da fir'auna ke cikin ruwa iya neman tuba ina ɗauka ina tura a bakin don kai ya musulunta jibir iya tura a bakin fir'auna ka ajiye imani saboda ya ba shi haushi ya shi haushi shi kwarai ya ban na bin auna amma ka ce tuba ka yi ta ya tura eh annan musa annan biki ga wannan duk yana kanta manan an ta tsakanin malaka jibril da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya muhammad yace inda dan lokacin da nake tura kasa a bakin bakin fir'auna gudun ka je imani ya ba shi haushi kwarai kiran Allah ne kadai mai rama kwarai Allah ne kadai mai rama shi ne ba ruwan shi kai kai kai shi nawa yau ka tuba sai kawo ta maka lehin ya kawo ta maka kuma za ka aljanna sai Allah ke eh Allah ke Allah kawo ta mana suka yace wa anna Allah kan walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu in ba dan fadlan Allah baka bi rahmat Allah wa anna Allah raufur rahim lalle Allah mai tausayi ne mai jin kai ne Allah ka ji kanmu ci gaba
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi hanya ko tsari na shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan duk wanda ya bi tsari na shaytan shaytan tsari hanya ta shaytan cewa duk abin da ka san wannan aikin ba daga sun gaban da ne misali da ɗansu da zama ya ce misali shaidan ke ci da hannun abu kakka ci da abu shaidan ke ta yata kalmai kakka yi da abin da ta wani ake shaidan da bai so kai kakka ba wani kakka yi wani ake da ce allah bai so ake shaidan ne kakka yi duk wani abu da san saban Allah ne amma shaidan ya tura mutane an gama an maka shaidan ya maka kakkai to kai hankali shi me yasa Allah ce fa innahu shi shaidan ya amur bil fasha wal munkar da mun kullum shi abin da yake umarni zaka hanya duk abin da shi mugun aiki karami da babba al fasha da munkar kowanne laihi ne illa wannan ce idan aka gama al fasha da munkar cewa al fasha ta yi girma akan munkar amma kowane ya ɗaukar mutum kowane inda inda suka raba shi na kace idan ijtama'a iftarada wa taftarqa ijtama'a kalmomi wanda suke idan suka haɗu a wuri guda eh ana ta dan saba a ce misali da babba da karami amma inda suka rabu kowane ya zo a wani wuri ya ɗaukar dan uwan shi da muka da alfasha ko da bannaci nan kira ta kace shedan laifi karami da babba aiki shi ke nan daga wannan karami ne shi ma karama kai bisa karamin kai ce hankali hankali a yawa yake sai yawa sai halakar da kai annan sallar tana ban labarin cin an adam da ya lahi kudan ƙarfi ne ci iya mai dugu a zuce shi kana laifi saman allah dugu duk da ke ɗan baki kuma ƙara kaɗan ne duk kana yi gwalgwalon yawan laifin zuce ka za ta yi gaba ɗaya shi ma na zana da shi na zana da kallafan zana alaƙulun makar kusa gudu alaƙulun shi ne a rainikin wannan shi ne wannan dugun ke laifi ka ba zana ƙarƙarfi ne a hankali a hankali kuma yau gobe ka saba yadda abin zanto ba kun yi wani ba kenan ka kare na laifi kurum ka kare na shi ya ce kenan shi ɗan iya umarni da laifi babba da ƙarami ce wa laula fadalun la alaikum wa rahmat an ba dan ba fadalar Allah da jin kan Allah gare ku ma tsakanin ku min ahad da ba mu tsakaka na ibn kasir na cewa cikin me ma na ma mu tsakaka saboda dibayan da rahamar Allah mutum zai laifi ya banna sai ka tuba ko ya koma bawan Allah salihin bawa har ma ana labarin cikin na kwarai makaranci labarin magabata mai mai magabata wata wurin Allah su ana ce a zai ne ta ce aure ya ulla da su fita bai su bai bai iyali aka ce wannan amin aka tabbata labin dinar manya manya magabata manya ne a yanzu amma gari babba ta yi su ba haka ba su ba abinda ba su yi ba amma sun tuba sun koma Allah sun shiga layin bayan Allah na kwarai haka ta gaji ta ne sahabbai nawa da rahoto suka suka abin suka yi ko daga baya suka tuba suka shiga cikin layi kuma wanzu da musulunci suka ma Allah addinin addinin Allah yake nan nan mun karanta a cikin labarin Abubakar da Abubakar ya ya ya fata take rinda Khalid bin Walid Khalid shi ya fata take wani mai rinda wannan duk shi kamar shi maganin su Allah ba shi karfin karin yaki da dubara yaki duk shi wanda suka rinda wannan Khalid shi ya kamar su ya je kace musailama ya kace dole tuleka ya gaba da an buga an buga ba gaba da ni yace ya tuba ya tuba kai ya tuba ya shi da umara kama hanya ya shiga layi duka kan gaji tarihin Khalid amma da ka ga abin da ya ko musulmi a Uhud waye musu illa Khalid gudun yaki ne an zo ya lura da duk abin da manzana sallama ya aije sahabbai a wuri wuri ya musu wace ko inda mutum hamsin kan dutse kaka kusa ko kun kada mutum ɗaya kaka kusa halin da ya zo tsaya ma kan wani filankin ya gano filankin ba ci nasara amma hankalin shi da abin da ake a nan yake ya san nan ne filankin da annabi ya mutu za ta kama ɗala iya nan iya hankali ya kwaɗe kallon su kurin can an yi kora an koro ka horai ana fatattaka sai ya saman dutse ka ci a yau kuma za a kwashe gani ma banda mu kan na da za a yi za a yi banda mu shi na daga cewa minkum mai rutu yanku min lakara a lokacin Allah ta fadar bayan Allah gaban kowa Allah ya ce a cikin ku akwai masu dutsen duniya ko san da lahira wannan masan duniya sai wannan magana sai tsirin jayasu a mun je ana kwasar gani ma yaban da mu yanzu ku sabu ai suna sabko Khalid ya yi jayasu da wuka suka kewaya kun suka bi ga baya shi ne a abdi ya rikice gaba daya yaki yaki ko ba ɗanye gaba da baya abu yanzu aka haka ta mazala ma an kashe manzon Allah ya mutu annabi sun yi ko annabi sun wata mai kai jini ya tun da kan shi har ƙasa ya zuba cikin halin problem an ce adibin ma ya mutu aka yi shuru mun kashe shi abu su wani cin kawurci ya kira yi muhammadu ji annabi cikin kuma gana ya kira wannan can ya kira wannan umarci umarci ya kai da kake kabu umarci kan hakuri a takaice wani abu da yawa wani abu khalid amma haka daga baya khalid ya musulunta hidin zamanto har ma ana tattunuwa da shi ya ce ba yakin da shi kare ba yakin da shi kare kare hadin din da shi kuna albani ta koyi ya fita cikin kuna hai zama zuwa na fitina to gudun ma ya sa kamar ka ce umar sai a mutu da shi amma umar ba ya mutu ba don don tsana ba ce ba a saboda ya kai ana fitinuwa da shi sai umar da ya hau an ta kuma zai babban yaki ana son shiga sham bude batul maqdis kurin sai ga abubakar Allah mai cikawa umar ya hau umar ya ko takarda ya ce ya hudda Khalid daga jagorancin musulmi a fada kai abu usman tara aka yi wanda aka kwamantakin da aka sa aka ba shi takarda ga karanta umar yaƙi ya cimbire ya yi yawa takarda shi na aka ba shugabancin sai ɓoye ta sai bayan wuta ta kwanta ya ce khalid zo ka shi abin da ya wakana ga takarda daga allah ma abubakar cikawa umar ya hau amma ya sarki ga daga shugabanci na yaƙi ya sami ya ce mutu gabar tahiya fi sabi da yan waka san masu idan allah an zo daidai buɗe mata makadis an zo an kewaye mata makadis an yi an yi takar shugaba sun tsare garu ne can abu ya zai inda wani ne ce a an ga tsiyata za a ga rana na rana ta eh amma allah ba shi hikima kuma ta allah ake yi shugaban ya buga ya buga ayi sai kalli zo ce zan ba da shawara wace ce ta ce ganje kamata kewan garin misali ya sa duka misali lokaci kaza za a yi lansai a sa abin da so na kama katanga ya ce za a yi kabara ta farko don ya sa su zama guda wuf ya ce da ya tsara abin gaba da kowa kone kewaye ya ce a samu wanda kowa zai shirya abin hawan garin a lokaci guda ya ce kabara farko kowa kama sama kabara ta biyu hawa za ka tankun a daro wanda falanki ne ba ita aka karya a karya su inda wani ya ce an gara ta ba kuma ta ɓaci ba yan wa da yawa sahabbai in ka diba sun yi sun kirma sun da majabar da babba annabi ta kai shi ce ya duwanda ka kirma an bude maka ko a kashe shi annabi mai wanta amma kirma tsere ba na kisa doguwa wanda zai yaje shiga cikin ruwa a ruwan ya ga zai za a halaka har kama sanin uzza suka ce kai kai kai annabi ba kama sanin uzza ya Allah wa su yanzu ruwan sun san da cewa ba kama sunan kowa in ta ɓaci sai Allah ya kama ma ikrama ba kore shi ne ya kama lata da uza ya harkar da suka ce a nan ba kiran kowa sai Allah ka ji shi kuma ka a idan in zama to irin wannan matsalar ba a kiran kowa sai Allah mai hannun kiran wannan Allah ma ce an iko ce yawa Allah ya kaula ran shi dan hannun iya daga wannan tashi hankalin wallahi yanzu kuma zan wa manzo Allah mubaya duk da ya san an mai wanted ya dawo ya ce ya imani amma da zai da mushi ikrama ya dawo ya musulunta da su aka bude sham har karkata tarihin kirama ya kwanci ta tarihin musulunci haka ne musulunci haka ne allah mai rahama ne ba kai bane ba kai ne baka baka yahewa allah ya fi yake ga wani eh allah gawata mana kenan allah ya ce in ba dan fadaran allah ba da rahama ta allah ma zaka muku ba wanda ya tsaka kullu shi kenan kare an kalle ko allah ya ma gaba ko an kare amma allah walakin nan la yuzaki man sha allah ya zaki wanda yake so ya kalahi maktuba ka kyala zama kwarai wallahu samiun alim Allah mai ji ne kuma masani ci gaba ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم نعم ان وانا bayan wannan abin da ya wakana na kazafi ga Aisha radiyallahu anha bayan mun ga akwai masta cikin dake ga Abubakar wanda Abubakar ke mai komi tun ya dan gidan shi amma yau iya cikin wani gama Aisha kasafi wani abin ya sa a wuka abin ya mai ciwo ya ce daga shi ya ƙari ni da kai mun ƙari to akan wannan abin ne kuskure ne ya ga yawa kana shi ne Allah ke cewa wala ya atar ulu fadlan minkum wasa'a an yi utu ulul qurba kada wanda Allah ya ba fadala kinan wadata kasiran uwa na cewa ba za su taimaka ba danginsu ba ko miskinai ko muhajirai don sama da kisa billah gaskinan nan kai shi ne kakkui haka da ta wuka siddiq shi ne wanda ya farko wanda abin da ya shafa kakkai rantsuwa dole Allah ba fadala da wada wadata kai rantsuwa an yutu ulul qurba wal masakin muhajirin fi sabilillah cewa ba za su taimakawa ba dangin su ko zarar miskine ko muhajirai fi sabilillah Allah ce wal ya'fu wal yasfuhu ku an muku laifi Allah ce ku yayi kuma ku kawo da kai kamar ba a yi ba an akwai afuwa akwai kawo da kai cewa laifin da kamar na yaje maka kuma ka rika san sa rankin rankin a raina na ce watan ta gama akwai zai zai kyale ka bai rama amma ta gama eh yi watan iya jiran ka ka zo eh ya maka to duka a bari a yahe kuma a kawo da kan ba a yi ba in wannan ya Allah ta cewa ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum in wannan ku diba hikimar Allah ku diba kuma a halin da abin da aka yi bakin cikin da aka ma Abubakar abin da aka mishi na gidan shi kuma lalle abu ne dan Allah kai abin ya abin ya bashi haushi yayi abin da yayi amma akan wannan abin ne kuma Allah yake magana a kau da kai a yayi babu ɗan wani ɗan adam din mai cewa shi bai yahewa Allah yana matsala kullum abin da kyautar shi bai yahewa sai diba kamar wani alakata da shi ko irin abin da na mishi kaman kaza wani matsayi wani ɗan ɗanka na ko aboki ko da kama kyautawa sai ka zai kamar ni ya mun kaza shi ka kama mutum ce ya mai ciwo ga bayan yawa barin to ka tuna kai allah mahalicinka mai iko a kanka ba wani abu daban naka ba na yi ba sun ka saba mishi din da kake ta wani ka kai da allah maka din da ka kyauta wani din matsayinka a wajen wani ya kai matsayin allah kanka amma sau ne ka saba ma Allah baka tunan haka shi ne na kuji hankali to he Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kai da aka ce ka yahi baka so kai Allah ya yahe maka naka da ka mishi in ba a yahiya ba a yahiya ka tsira akwai mai tsira ta haka yawon shi jan hankalin Allah ga wanda aka malayi ku kawar da kai ku yahe Allah kenan yadda kake so kai in kai laifi Allah gafarta maka ya yahe maka kai me yasa baka yahe ma wani nan jan hankali ne wa mu zamanto masu yahiya masu rangume ga yan uwanmu in wani yan ba a zama zaman duniya bai yi wa a yi zaman duniya ba haƙuri ko ba magana matarka ba ko abokin zama ko a ina ne a ce kurin kowa zai an mai kaza kun zai hukumcin abin da yake tsari kai ba zama lafiya amma shi kullum ake rikicin gida balle na iyalai na ma'aurata kan wannan matsala ce shi zai hawa ita kamar shi ne mai gida mai kaza kurin a buga kurin shi ya kare kurin zai bala'i shi kuma bai hana shi kuma wata kuma ta kamar ni ɗewa ne kamar gidanmu ni kamar gidanmu ita kuma da watsi kurin ita ma kai balanta shi kuma in ya murdo shi mata murdo shi sai a gama ko sai a kan bata ko sai a wani haka ne ko yana abin da ke rashi ne ko wani abin da a rashi gama shi matsayin shi ko alaƙa shirwa ne ya za a ni kama a makaza sai a gama kowa ya kana shi a gama a wani gaba daya kowa kar gaban shi kuma bayan da za a zaman duniya kyakkyawar zaman duniya sai da haƙuri da ya yi ga juna kuma ya kaji bakaran kan tsakanin kai da Allah me ya baka ma Allah me ya kama Allah kenan kawai shi kuma Allah ya yi jan hankalin ya kira yau ku yi ran kome wale ya afu wale su fafu ku yi rango mai kukau da kai alatu ibuna an yaga firar lahu lakum ku ba kwa so Allah ya gafarta muku tun masa gafara ta Allah nan ji hankali Allah ke mana ka yanda muke san Allah ya yi mana laifin muka mishi ke mu ma mu ya yi mayan mu kana kenan wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai karanta
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
Allah kai mana kai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقول لك ثلاثه من العرب ان شاء الله